بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سورة الإنسان مكية وهي إحدى وثلاثون آية wannan sura ce da ake kiranta suratul insan ana kiranta kuma suratul an- hal'ate ana kiranta suratul amshad hukana ana kiranta suratul dahr wa munasabatu hadhihi su- surati lima qablaha dacewar wannan sura ga sura da ta gabata ana kullum minhuma dalilun alal ba's shine cewa kowace a cikinsu tana magana akan tashin alkiyama tana shirya da mu musu tashin alkiyama an saukar da ita a makka a a wani kaunin wani kaunin kuma wato alaƙul jama'at bisa faɗi wasu jama'a ba kaunin hu amma da nito da ce amma da nito kuma da niyya ce ko hukumin jumhur ne mafi yawan magana mafi yawan malamai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wannan sura sura ce madaniya ba makiyya ba نعم to ita tana da ayoyi talatin da ɗaya
بسم الله الرحمن To, الرحيم bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا haƙar a ta'alar insanihin lalle an samu zamani mai yawa da ya zo ga mutum ana nufin annabi adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam lam yakun da bai zamo sha'a abu ba abu a wato arba'una sanatan hinun din anan ana nufin shekara arba'in shi hinu yana zuwa da ma'anoni daban-daban a qur'ani ya zo yana nufin har zuwa tashin alkiyama ya zo yana nufin shekara arba'in ya zo yana nufin shekara guda ya zo yana nufin kwana guda shi yasa da aka sami wani ya rantsuwa ake cewa ya rantsuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi ba zai abu ba hina hinu sai hankalinsa ya tashi sai ya je wajen sayyidina abubakar ya tambaye shi cewa gashi na ce ba zan yi abin nan ba hinu to ya kenan za a sai ce a ai shi kenan har abada har zuwa tashin alkiyama da ya fita zuciyarsa ne bata kwanta ba hankalinsa bai kwanta ba sai ta wajen sai na umar ya tambaye shi ce na rantse ba zan yi abu ba hinan min da hinan menene hinan din zai ya zan dauka sai a ta je ka bari shekara arba'in ka dauka shekara arba'in shekara arba'in shine hinan da ya fito hankalinsa bai kwanta ba sai ta wajen sai na usman ya tambaye shi sai dana usman ya ce ka je to shekara guda da ya fito shi ma da hankalinsa bai kwanta ba sai ya je wajen sai na ali sai ya ce ka je ka bari kwana guda shi kenan ka mutu الله sai mutumin ya ta mamaki cewa ga wannan su ne manyan sabai amma kuma gashi an samu sabani tsakaninsu ya kenan sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa manzala sai ya kira su gaba ɗaya ya ce da abakar kai mai ka dogara da shi da kace ya bar abin har abada sai ya ce ai saboda na ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a Qur'ani wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hiyyan wannan hino anan me ake nufi tashin alƙiyama sai bayan tashin alƙiyama ne za a san laba abin da duk Qur'ani ya kunsa don a san nan ne abin zai fito fili ga kowa da kowa shi yasa na ce ya je ya bari har abada har zuwa tashin alƙiyama ce naji ya ce kai a umar me ka dogara da shi ya ce saboda na ga Allah ya faɗa a ƙur'ani halata alal insani hinun min ad-dahr an ce hinun din shekara 40 shi yasa ce je bari shekara 40 ce naji ya ce to kai so me ka dogara da shi ya ce saboda na ga Allah ya faɗa a ƙur'ani tuti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha hinun anan me ake nufi shekara ni shekara da binu ke yaya shi yasa nace je bari shekara guda ya ce kai alfa sai ce ni abin da na gada da shi Allah ya faɗa Qur'ani fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ya kullun kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce asabi kan nujumi bi ayyihim kutadaytu kutadaytu a sahabbai na kamar taurari ne da kowanne a cikin kowai kowai za ku shirya amma sai ya ba mutumin fatuwa da maganar sayyidina Ali ya ce ka je ka bar kwana guda mu a masarar kaulin a sayyidina usman ake aiki da shi ko yana mai wutar sarake cewa wasa nato fi hina idan ya rantse wallahi la yukallimuhu hina ko ba zai aikata abu kaza ba hina to sai ya bar aikatawa shekara guda ya kubuta in ya aikata a shekara a cikin kafin shekara ta kewayo to sai ya yi kafara sai ya yi kare kenan sai ya yi kafara dan adam shi annabi adam ala nabi da alaihi salatu wasalam ya sami shekara arba'in ya mai kumfi bai zama ba a cikin wannan wakacin sha'an maskura wani abu da za a mata kana fiye musa wurin min ɗini ya kasance a cikinsa abin suranta daga yunku daga yunku la yuftaru ba a matansa awal muradu bil insani aljinsu wannan kauli na farko kenan akwai kauli na biyu shine cewa abinda ake nufi da insani din jinsin da- mutum ba wai annabi adam ba wa bil hini muddatul hamli abinda ake nufi kuma da hinu din muddan ciki da shi muddan ciki da shi mutum ya zauna a cikin mahaifiyarsa alhali sannan ba yana wani abu da za a ce za a ambata ba tunda ba ji yake ba ba gani yake ba ba magana yake ba ba ya komai amma dai mutum ne ba a ce wanda yake cikin eh, mahaifa ba mutum ne ba wambi aka haifa in ba mutum ba ne ai shi din ne dai aka haifa mutum din ne amma kuma a sannan ba gani yake ba ba ji yake ba ba magana yake ba ba fahimta yake ba bai da duk sauran irin waɗannan sufofin na mutane shi yasa kenan manufa da wannan aya dan adam ya tuna baya ya tuna baya ya yake da can san da yake a cikin mahaifi- mahaifiyarsa yana duk waɗannan abubuwan da aka ambata a'a baya amma Allah ya kawo shi wannan duniyar kuma aka hore masa yake yi galibi sai ya samu an horewa mutane yin haka sai a haifi mutane su koma suna gani su koma suna ji su koma suna magana su koma suna da hankali suna fahimta suna da sauransu akan samu yan nadira wanda su suka zama kishiyar haka ko a ce an haifi mutum makawa ko an haifi mutum kurma ko an haifi mutum bebe ah, da irin wannan amma dai wannan nadira ne nadira ne to shi yasa dan adam to Allah waye masa wannan duk wa'annan gabobin da duk wannan halayen waye ya hore masa shi ya wa kansa ko kuwa Allah ne ya bashi don Allah ne ko ya bashi me zai sa ya manta da Allah ai ya kamata a ce koyaushe ya ringa tunawa da Allah ganin nan da kake gani da shi a koyaushe waye baka jin nan da kake ji da shi a koyaushe waye baka Ah, ma- bakin nan da kake magana da shi a koyaushe waye baka abin da kake tafiya da su hankalin da kake da shi da sauransu duk waye baka Allah ne tabaraka wa ta'ala da su ne da kai ba su ne da kai ba ba ka ce dai mahaifanka ba ne suka baka ko ba mahaifanka ce ta baka idan da mahaifan ne suke bayarwa da ba a haifi kurma ba amma ana haifa kurma ya mahaifan ne suke bayarwa da ba a haifi makaho ba amma ana haifi makaho Eh, da mahaifan ne suke bayarwa da ba a haifi bebe ba amma akan haifi beba ashe kenan Allah ne subhanahu wata'ala ne bayarwa shi yasa ashe dan adam koyaushe babban abin da yake gaban sa ya tuna Allah ya san Allah ya dubi irin nemomin da Allah ya masa yana ba komai yana a matsayin ba komai amma aka mai da shi wani abu Mm, yana bai bai isa komai ba amma aka mai da shi ya isa to ce ya tuna Allah tabaraka wa ta'ala to inna halaqana al-insana ko anja inna halaqana al-insana إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا inna halakana linsana ubangiji subhanahu wata'ala yace hakika mu ne muka halicci mutum aljinsa jinsin mutum min nufata daga mani hiya fil asli al ma'ul qalil asalin kalmar nufatu a larabci tana nufin ruwa dan kankani nufatu a ruwa dan kankani sai a ce nudafu dugo dugo na ruwa nudafu dugo dugo na ruwa kamar irin wanda ake gani a jikin kwalaba mai sanyi ya ya- ya bayyana a- daga wajen kwalaba irin wannan nudafu ake cewa jam'in nufatu ne yasa asalin kalmar nufatu tana nufin dugo dugo na ruwa haka to kuma daga baya a filu a cikin sarka wani lokacin ma'i shafi ana sakin nufatu bisa ruwan da zai isa ya warkar da kishirwa kalla aka so ko kaɗan ne ko mai yawa su mu bai bihi mani wa rajuli wal mar'ati an kira mani da kiftuwa daga namiji da wanda kiftuwa daga mace da rufar ya sa tihima dan abu ne dan kaɗan wa war'ihima fil warahimi da cewa duk ana zuba su a cikin mahaifa amshaji mun halice shi daga mani amshaji wanda yake macuɗanyi a halari macuɗanyi jam'i mashajir shi amshaju jam'in mashaju ne ko kuma mishidu ana cewa mashadu ko mishidu ko mashidu shi yasa wato ko dai da fata biyu shine mashadu ko kuma da kasara sai sukuni shine mishidu ko kuma mashidu kamar sharifu wal ma'ana abinda ake nufi min nutfatin daga mani kadimta zazzafi hal ma'ani da haƙiƙa ruwan biyu na namiji da na mace suka cuɗanya a kullum min ma mutu lifin arzai kowanne daga cikin su mabambancin juz'ai ne mabambancin sufofi dangane da arfiyanci da kauri shi maniyin namiji mai kauri ne fari ne mace kuwa arfiya ne wanda yake fatsi-fatsi fayuhuma ala duk wanda a cikin su ya ɗaukaka sai ya zama kamar tattasa ce sai dan da za a haifa ya zama ya fi kama da shi idan sabaka ma urda idan bani namiji ne ya fara zuwa kanin wani zuwa sai dan ya zama namiji wa aksuhu idan na mace ne ya fara zuwa sai dan ya zama mace wa in istawaya idan ku suka daidaita fa mu samu shi shi ne ake samun samun shi mun samu shi wanda yake yana da gabobi na maza yana kuma da gabobi na mata wa qalan abbas ibn abbas yace ma urda bima'in mar'ati maniyin namiji yana cuɗanya da maniyin mace a haifi ɗaya daga cikinsu fa ma kana min asabi abinda ya kasance daga jijiyoyi da kashi wa kuwata da ƙarfi fa min rukatar rajuli to ana halittarsa ne daga maniyin namiji ma kana min abinda yake ko daga nama ko jini ko gashi fa min ma'in mar'ati to wannan daga maniyin mace ake halittarsa mun halitta shi daga amani macuɗanyi a halaɗin ayi ma'in rajuli wa ma'in mar'ati ai daga maniyin namiji da maniyin mace almutal ɗaya ne wanda suka bi cuɗanya almutal da ne masu cuɗanya da juna naftali mun wannan dan mu jarraba shi mu gani na tabi ruhu mu jarraba ɗan adam bi takalifi da yi masa takalifi cewa ga yanda zai ga yanda zai bar yayi kaza ya bar kaza yayi kaza ya bar kaza wal jumlatu musta'anifatun jumlar musta'anifa ce jumlar musta'anifa ce cewa wato naftali hidin dan wato naftali din an ce mustalafa ce ta zama ba ta da mahalli al-irabi jumla mustalafa tana cikin jumloli bakwai ko tara da yake ba su da mahalli al-irabi aw halu muqaddara to falita muqaddara an halita muqaddara kuwa ya zama a mahallin nasba take jumla da yake ta zo hali tana cikin jumlolin da ake cewa a mahallin nasba suke wannan malamai suke cewa guda goma sha shida ne guda goma sha biyu a cikin su da ittifaqin din malaman nahwu cewa a mahallin nasba suke guda hudu akwai sabani wal ma'ana abinda ake nufi kenan ai muridin ibtila abu muna nufin jarraba shi bihi da ta'akkulihi amma ba daga haihuwarsa bane ake jarraba shi sai ya cancanta shine inda dan ashir yake faɗa wa kullu takalifin bi shar'in al-aqali ma al-bulugi bi damin aw hamli aw mani aw bi imbati shi'ar aw bulugi aw bi bulugi aw bi samani asharatin hawlan zahar and wani takalifi sai da hankali wanda bai da hankali ba a zama mukallafi ba a yin takalifi ga wanda yake bai da hankali sai kuma ce da tare da balaga shine sai an samu alamomi na balaga a hina ta abu yayin da ya cancanta wato an halitti dan adam ne dan a jarraba shi a gani ka ji Allah wannan ne sanya muka sanya shi saboda zalika da dalilin zafafin wannan bisa bi iradati naftila'ahu dan muna nufin mu jarraba shi din muka sanya shi sami an basira ya zama mai ji ne mai gani allah ya ba shi ji allah ya ba shi gani don ya zama an jarraba shi ai azima sam'i wal basar ai mai girman ji da gani wa hassau ma da zikiri allah ya kibance su da ambato annahu ma anfa'ul hawas yanzu ga a gabobi na dan adam wayannan guda biyu da ji da gani sun fi amfani sun fi kowace gaba amfani ga dan adam wa qaddama musamman a matsayinsa na dan adam musamman a matsayinsa na ɗan adam wa qaddama sam'a ya gabatar da jin da annahu anfa'ul da ya fi amfani a wajen yin magana wa la anna al-ayatul masmuna domin ayoyi almasmu'ata wadda aka jita abyanu ta min fi al-ayat fitowa fili daga ayoyi wadda aka gani wa la anna al-basara Do- ba domin gani ya hada hadda ganin zuci gani akwai na zahiri na gaba ta fili akwai kuma gani na zuci wa hiya tatadammu ita ko ta kunsa gaba daya yakunu min zikra ya zama kenan an ambaci ami bayan an ambaci hasi wato an yi idinabi wato da aka ambaci ami bayan an ambaci hasi to fadar fadar samiyan bashira ah, inna hada na fi sabil to إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا inna hadaina fi sabila ubangiji ya ce hakika mu ne muka shiri dan adam da ta farke an nuna masa inda ake so ya bi bayyana lahu dariqal huda mun bayyana masa tafarkin shari'a bi ba'sir rusuli ta fuskar aiko manzanni alaihi salatu wassalam ai jinsi ai jinsi manzannin ko bi ba'sir rasuli bi ba'sir rasuli da aiko manzo ai jinsi ai jinsin manzan as-sadiq bi adama da wanda yake ya gaskata da aiko annabi adam wa bi man ba'dahu min ar-rusul da kuma duk wanda suka zo bayan sa daga manzanni ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shine cikamake ba wani annabi ba wani manzo bayan sa ana hatimun nabiyyin fala nabiyya ba'di wa hatimun nabiyyin to in ma shakir ya rage ko dai zama mai buba da gaskiya ko dai hali mai zama mai ba- mai mai godiya ai mu'mina ya zama ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wayan ma ka hora to kuma ya zama mai mutunci bai ce kafiran ba mu shakalata da shakira ya zama ya dace da shakira imam ra'atul usul ayat ko dai dan kula ya kan ayin karshen ayin kawai ana shakira kalilu wal kafir kasiru ko ko dan shakiru din kadan wanda yake ka- a- a- kafir ko wanda ya kafirce wanda ya mutunce neman Allah sun fi yawa fa bar fi janibil kufri bi sigatil mubalagati bi sigatil mubalagati yasa da za a kawo maganar butulcewa sai aka kawo sigar mubalaga Ah, kuma ai dan ni'imomin na Allah suna da yawa a ce duk gaba daya ya haɗu ya ya musu su ai ya zama mai yawan butulci ga ni'imar an halicce shi daga babu ga ni'imar an sanya shi a jinsin mutane ga ni'imar an ba shi kafafu ga ni'imar an ba shi hannaye ga ni'imar an ba shi ji ga ni'imar an ba shi gani ga ni'imar an ba shi tunani ga ni'imar an sanya shi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ga ni'imar kaza ga ni'imar kaza shi yasa a ce duk dan adam wa'annan ni'imomin gaba ɗaya ya ce bai san su ba bai yadda Allah ne ya yi musu ba bai masa su ba ko bai yadda da Allah ba ma gaba ɗaya kaga ya zamo ya nuna shi mai yawan butulci ne tunda inda zai tuna ni'ima ɗaya daga cikin wannan ni'imomin ai za su shirya da shi ya san akwai Allah ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala to ah, sai amma yakan zamo a samu wanda yake ya butulce din gaba ɗaya duk wannan ni'imomin da aka yi masa bai dubi wanda ya masa wanda ya masa su ba bai ba da gaskiya da shi ba balle har a ce ya mai da lamarinsa gare shi balle har a ce ya tsaya ya yi biyayya ga duk umarninsa ko tsare-tsaren da ya dora shi a kai to إنا أعددنا للكافرين سلاسلا وأغلالا to وسعيرا wannan in ma shakiran wa in ma kafura hala ne hali ne guda biyu min al maf'uli daga maf'ulin wato shi hudin maf'ulin na farko ma- wato hi shada tana ta daga maf'ulai biyu wani lokacin ta kan kai ga biyan da kanta kamar ana hadaina husabila daga hudin shine maf'uli na biyu sabila shine na farko ko a fatiha ihdinas siratal mustaqima ihdinas siratal mustaqim ihdi amri ne daga hada yana ta'adda yanda marin sa yake ta'adda shi yasa nan ya kai ga mafulan guda biyu da kansa na farko shine na lamiri na biyun shine sirada wani lokacin kuma yakan kai ga na biyun da ila kamar wahadaina ittabahu wahadahu ila siratin mustaqim in ba a ce wahadahu siratal mustaqim ba ko adahu siratal mustaqiman ba aka ce wahadainahu ila wani lokacin kuma ya ta'adda ga nabiyin da lami kama alhamdulillah lazi hadana li haza ba ce hadana ila haza ba ita ce hadana li haza shi yasa malamai da sukan ce inda ya ta'adda ga mafulan guda biyu da kansa to an shafe a a harafin jarra ne a nabi inda jalaluddin suyudi yake faɗa alfiyarsa ta nahu farida wa hasbuhu bin naqal fi ikhtara amar samaka nastaghfara ya hadifi fi وحسبه بالنقل في ختار أمر سماك لا يهدي استغفر يحتار سماك نستغفر يهدي في أخر to ai bayyana lahum mun bayyana masa fi hali shukurihim a halin godiyarsa a kubri ko halin mutuncinsa al-muqaddara halin da yake abin kaddara wa imma imma din li tafsilil ahwali dan rarrabe halayen ne halin dan adam biyu ne ko dai ya zama mai godiya ko ya zama mai mutuncewa ila iyaka kowanne kuma yakan resanto a godiyar hawa hawa ce godiyar hawa-hawa ce hakanan butulcin ma hawa-hawa ne abinda da ake nema daga dan adam ya bar duk abin da yake butulcewa ga Allah ya riko da duk abin da yake godiya ga Allah tabaraka wata'ala ta wannan ne sai ya zamo ya kubuta duniyarsa da lahirarsa duniyarsa ta yi kyau saboda Allah ya faɗa ba abin da zai sa Allah ya taɓa ku matuƙar kun tsaya kun yi godiya gare shi ma ya fa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum layarsa kuma ta yi kyau domin duk wanda ya je mai godiyar ni'imomin Allah ga Allah ba Allah ba zai taɓa shi ba Allah bai zai ba zai taɓa shi ba dama abin da yake kawo ɗan adam a taɓa shi a lahira ya butulce wa ni'imomin Allah a duniya amma wanda yake ya tsaya ya gode wa Allah akan ni'imominsa shikenan ya kubuta duniyarsa da lahira to inna أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا to wato wanda yake ganin akwai wata ni'ima da Allah ya masa da zai iya ɗauka ya sanya ta ba inda Allah ya ce a sanya ta ba to kaga wannan a wannan wajen bai gode wa Allah ba tunda abinda ake nufi da gode wa Allah shine duk wata ni'ima da Allah ya ma ka ɗauka ka ajiye ta inda Allah ya ce ka ajiye ta ashkuru sarful abdi jami'a ma an amalla bihi alaihi min aqalin wa ghairihi ila ma hulika li ajli abinda ake kira shukuru shine dan adam mutum ya sarrafa baki ɗayan abin da Allah ya masa ni'ima da shi hankali ne ko waninsa zuwa abin da aka halicci wannan abin domin sa shi yasa duk wata gaba da Allah ya baka ni'ima ce Allah ya ma abin da ake bukata da gare ka inda gode wa Allah zaka yi to kakka yadda ka ajiye wannan gabar inda Allah bai ce ka ajiye ta ba in kafar ka ce kakka taka ka je wajen da Allah bai ce ka je ba in hannunka ne kakka daga ka taba abin da Allah bai ce ka taba ba in bakinka ne kakka bude ka faɗi magana da Allah bai ce ka faɗa ba in idanunka ne kakka bude ka duba abin da Allah bai ce ka duba ba yayin shine kayi godiya kana bude ido ka duba abin da Allah bai ce ka duba ba to baka gode wa Allah akan ni'imar idan ba kana bude baki ka faɗi magana da Allah bai ce ka faɗa ba Allah ya hana ka daga faɗa idan irin ta to baka gode wa Allah akan ni'imar bakin ba kana daga hannu ka taba abin da Allah bai ce ka taba ba to baka gode wa Allah akan ni'imar hannun ba kana daga kafa ka taka ka je inda Allah bai ce ka je ba to baka gode wa Allah akan ni'imar kafar ba kana da dukiya ka dauka kai wani abu da ita wanda Allah bai ce kai ba to baka gode wa Allah akan ni'imar dukiyar da ya baka ba kana da tunani ka dauka kai tunani akan wani abu daban ba wanda Allah ya ce kai tunani akan kansa ba to baka gode wa Allah akan ni'imar tunanin ba ke san yana so a gode wa Allah to sai duk wata gaba duk wani abu da ya baka ka dauka ka sarrafa shi inda ya ce ka sarrafa to shine hakika ka gode wa Allah wanda yake ya lizurci wannan a komai nasa to shine wanda ya tsaya ya godiya sosai sosai ga Allah tabaraka wa ta'ala amma wanda zai da wasu a cikin gabobin ya sarrafa wasu kuma bai sarrafa su ba to wannan sai a ce yana tsaka tsaki wanda gaba ɗayan ma duk wannan gabobin da sauran ni'imomin da Allah ya masa bai san ya sarrafa su ba inda Allah ya ce ya sarrafa sai dai ya sarrafa su can wani waje inda zuciya da shaidan suke dora shi to wannan gaba ɗaya ba inda ya gode wa Allah ya zama mai butulci ne ya zama mai mutunci ne a dukkan lamuransa ya bata cewa Allah gaba daya inna atanna lil kafirina ubangiji ce mu muka tana daga kafirai masu butulcewa ni'imomin mu salasila wata kira'ar kenan wato amma sarka sarka ta daure ta karfe yusabuna biha da ake jan su a finnari a cikin wuta fa sofi alamun ilzil lagalalu fi anaqim wasalasil yusabun wa aglalan da kukumi fi anaqim a wuyansu tushaddu fiya salasin da za a ɗaura wannan sarƙar a jikin ƙoƙumin wasa ira da wata mai tsananin ƙonawa naran musa'arata wuta wadda take a bar rurawa ƙarshen rurawa aw muhayyajata ko mi abin motsawa ƙarshen motsawa yu'azzabu na biha da ake musu azaba da ita to akwai kira salasila ya zama an ba asali kenan tunda salasila sigatu muntahal jumu'i ne baya sarrafa yasa ba za a yi masa faduwa ba akwai kuma kira salasilan kama kira'an mu a ruwayar shi daga nafi'u salasilan ya zamo kenan an sarrafa littana su ne inda dan malike faɗa walir dirarin auta nasubin surif zulman iwal masruhu kadala yan sarif walir dirarin auta nasubin ya zama nan kenan littana su ne inna labrara إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا hakika bayan Allah managarta jam'u barrin aw barrin jam'i ne na barro ko baro lamma zakar halal kuffar yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya mace halin kafirai wajen za a hun filahirati da sakamakon da za su gani a lahira ya faɗi sakamakon da za su gani a lahira a taba a hujji za a shakir sai biyan masa da ambatan sakamakon da masu godiya ga ni'imomin Allah za su gani wa'ad na bafi aka yawaita magana a ciki targiba lam dan a ƙara kwadaitar da su a kwadaitar da su ba da wahayin Allah tabaraka ta'ala ba wai ana nufin batattu ai ta nuna musu abinda za su gamu da shi a lahira ba dan ba bacewar ake nufi ba shiryar ake nufi shi yasa amma za- dole a ambaci abinda su batattun za su gani a lahira domin ko in abu aka kawo shi ba a kawo kishiyarsa ba baya fitowa sosai to amma tunda babban manufa da wahayi na Allah subhanahu wataala shine dan adam ya shirya Mm, babban manufa Allah ya yi wahayin nan ne ya sauka da littafin nan ne dan dan adam ya shirya to shi yasa sai ya zamo aka fi mai da hankali a wajen jan hankalin dan adam ya shirya din ake ta nuna masa ga irin fa sakamakon da yake jiran sa matakai ya shirya ake tsawaita a wannan bangaren ya zama an yawaita an tsawaita a wannan bangaren fiye da tsawaitawar da aka yi a wajen bayanin azabar da take jiran sa in ya ya ki ba da gaskiya ko ya mutu ciwon imomin Allah kamar a wannan sura kaga tun daga nan ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya har wajen ƙarshe alihim sai abu sunna sun hurun wasu taurar wani a sa'ura min fura ta wasu ƙin rabu sharaban da hura ina ha za ka ni lakun jaza'an wa ka ni sa'ayukun mashkura to tun daga nan har zuwa nan har zuwa can duk ambatan sakamakon da ake ne ga managartan bayi na Allah ana ta ambatan ma sakamakon da ake jiran bayi wanda suke managarta wato shi jam'in barin ne ka rabbin da wa arbabi kamar rabbu mufradi arbabu jam'in shi ma nan barro jam'in abraru ko kuma barin kamar shahidin da ashari shahido kamar awon baro ne tunda baro asalinsa bariru amma sai aka yi gamin ɗaya a cikin raya koma baro wa humul mudiuna mu ne masu biyayya ga Allah tabaraka ta'ala ayyul mu'minun a wanda suke mu'minai as-sadiquna masu gaskiya fi imanin a imanin su wai ni tarafin zunuba ko da sun aikata zunubai idan an ce mumini ne ba wai lalle a ce ma'asumi ne ba mumini ta bi aikata zunubi amma abin da yake bukata mumini ko yaushe in aikata zunubi to gaggawa komawa yake ga Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da Allah yake nema to lil hulul fi nari duk wanda bai cancanci a ce ya dawama a wuta ba zo za a iya kiransa cewa yana cikin abraru domin an ambace su a cikin mukabala da fujjaru fujjaru su ne wanda in sun je wuta sun shiga har abada ba za su fita ba su ne wanda suke kafirai sun mutu ba da imani da Allah ba shi ko baro shine duk wanda yake ya mutu da imani da Allah ko da ya saba Allah ko da ya saba Allah to da ya zama baro tunda yayi biyayya ya zo da babban abin da ake nema da shi in ya zo da babban abin da ake nema da shi illa iyaka ta ce bai kai matsayin da ake bukata ba yanzu kamar a duniya kaga wanda yake sun gama misali sun je sun yi ilimi a jami'a duk sun gama to ta wani ya fito da matsayi na farko wani na biyu wani na uku wani na wani gashi gashi amma dai in dai an gama dai za a ce to ai an gama in an tashi yayewa za a ce gaba ɗaya duk za a yaye kowa za a bashi takardar duk iri ɗaya ake bayarwa illa iyaka wannan za a sa to fa ga matsayin da ya samu wannan ga matsayin da ya samu amma dai ba wanda zai shiga har ya gama ya fita ɗin nan ba a bashi ba in ka ga ba a bashi ba to sai in bai kai ga fita ba ko yana hanya an jefar da shi ko abin da ya kama da wannan ko to haka ma abin yake kusan kwatancin haka ne a lahira wanda duk yace da imani ko kaka in dai ya mutu yana mummuni to shikenan ya samu tsira daga a ce zai dawwama a wuta tayu ya shiga wutar tayu ya shiga wutar amma ko da ya shiga wutar za a fidda shi illa iyaka tayu shekara dubu tayu shekara dubu goma tayu fiye da haka amma dai ba zai dawwama a wuta ba la iyaka kuma mutum ya gani ko da wutar duniya ce a ce ka kara hannunka ya sakan ɗaya a jikinta ai ba ƙaramin tashin hankali ba ne to wallanta na wutar lahira balle a ce sai duk gaba ɗayan jikinka za ka shiga a shekara da shekaru kana ciki a shekara dubu ɗaya ko shekara dubu biyu mai hankali ai ba zai yadda ya haka ba illa iyaka matuƙar dai akwai imani to fa bayan da za a yi a dawwama a wuta matukar an mutu da imani to bayan da za a yi a dawwama a wuta wa wajibin ta'azimu ba arinir ta kaf kabiratan summal kunudu mujtana to a cikin fadin ubangiji tabaraka ta'ala ina labrara lafi na'ima ina fujjara lafi jahim hakika managartan bayan na Allah su ne wanda suka mutu da imani to lalle za su zama a cikin ni'ima ko tun farkon mutuwa ko tun farkon tashin alƙiyam ko tun farkon wato sakamako gamawa da maganar hisabi ko kuma a'a bayan an je wutan za a fito a koma cikin ni'imar wa ina la fujjara la fi jahim haqiqa mabannata to suke cikin wuta wanne ne mabannata wanda suka mutu bisa kafirci wannan ba da ta'arifi ne ga duk abraru a gaba daya amma ana nufin ana samun abraru na keɓance shi yasa wannan bai kore faɗin su ba cewa wanda ake kira barro huwa lazi la yuzizzar shine wanda bai sanya cuci ko da kiyashi ba wanda bai sanya cuci ko da kiyashi ba koko albarru wanda yake za a ce managarci to shi ne wanda yake ba da haƙoƙin Allah wa yufi bin nazar yake cikawa da duk abin da ya ga- ya bakanta augar zalim ko wani wannan da ake faɗa a tarifin abrar wannan tarifi ne na abrarul kamili wanda suke abraru cikakku ab- abar kama huna kama ana Ah, inna labrar yashrabu na hakika wanda suke managartan bayi na Allah suna sha min ka'asin daga gidauniya huwa ina ushurul hamri gidauniya ce ta shan giya wa fiye fihi alhali tana ciki wal muradu min hamrin wato ana nufin min hamrin inda za a ce yashrabuna min hamrin ne sai aka ce yashrabuna min ka'asi tasmiyatan lil hali bismil mahall an ambaci halu abinda ya sauka da sunan mahalli wa min litab'il min din anan ta tab'iri ce min min ka'asin min din tab'iriya ce amma ta yi ta- ah, wato ta zama ibtida'iyya ko da yake a ce tab'iriya ce ta fi kyau Mhm. Ah, hu- ah, kana mizaju da abinda aka cuda ta da shi ya zamo kafura kafuri an cuɗanya ta daga kafir in qulta idan ka ce inar kafura shi kafir gairu lazizin ai bai da daɗi a baki wa shurbu homerin a sha ma yana cutarwa a nan duniya a ce za a sha kafir a nan duniya ai ɓata ciki yake yana jawo masu illolin fama wato masjid sharabihim bihi me yasa su yan aljanna ake cuɗanya abin da suke sha da shi kafir ɗin to sai a baka amsa abin da ake nufi wannan abin da ake cuɗanya wannan giyar da shi kamar kafir ne dangane da haskensa fari tas ne kamar kafir da kuma ƙamshinsa da sanyinsa a jiki wanda kafir ɗin ma na duniya duk yana da wannan suwa amma inda suka bambanta da kafir na duniya da na lahira shi na lahira ba ɗaci ne da shi a harshe ba kuma ba cutarwa yake a jiki ba domin duk abin da yake ma na aljanna ba abin da yake mai cutarwa ba abin da yake mai cutarwa Ah, kana mizaluha kafura da abin da ake cuɗanya ta da shi ya zamo kafur aina عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا aina idanun ruwa ne badalin min kafura wato badali ne daga kafura ai wato ala hasfi murafi musu shafi murafi ai ma a aini ruwan idanu li'an al'aina domin ainu suna ne ga maɓuɓɓugar ruwa bayan da za a shi ku a ce ya kawo bad- ya zo badali abba daga ma'u ruwa Ma- abinda mai tafsirin mu ya faɗa ɗaya ne daga cikin itimalai nasibi aina a cikin dalilin da yasa aka yi wa ainan nasiba ta yi ya zama makuli ne na shirabuna da ya ce min kasin ya zama halin hali a sannan na atu na kiratin kuddima alaiha domin na ati ne na na kira da aka gabatar a kan ya shirabuna ainihin min kasin suna shan idanu wato suna shan ruwan idanu wanda yake daga gidauniya an giya wanda yake an cuɗanya da kafin wannan li'irabin har ya fi sauƙi daga wanda shi mufassuru ya faɗa wannan li'irabin da da shi sawi ya kawo yake cewa ai har ya ma fi sauƙi dangane da wanda shi mm, ah, mufassiru shi mahalli ya faɗa Ah, idanu ne eh, badal min kafur fiyara ya hato Ah, wato da yake akwai ƙamshin ƙamshin kafur ɗin a cikin idan ruwa a cikin ruwan idanun ruwan nan ya shirin biha ibadu da bayan Allah suke sha daga gare ta bi din mai ma'anar minci Ah, ba ta kan zo da ma'anar min ba tana da ma'anoni wajen guda goma sha biyar daban-daban ɗaya daga cikin ma'anonin shine ta zo da ma'anar min da bayan Allah auliya'uhu waliyan Allah suke sha wa humul mu'minun sune mu'minai ana ana nufin wilaya amma akwai wilaya hasa akwai wilaya amma yufajjiruna duk wa- duk mu'mini wali ne na Allah amma wannan wilaya wanda take amma akwai waliyai wanda suke hasai keɓantattu wanda irin su ne ake faɗa min azali waliyan faƙar azan tuhu bil harbi wanda gaba ɗaya lamarin sa ya mai da shi ga Allah komai nasu jibinta lamarin Allah yake to wannan ya zama waliyi hasi amma duk wanda ke ya bada gaskiya ya bada gaskiya da Allah ya bada gaskiya da duk abin da ake neman a bada gaskiya da shi to wannan ya zama wali amma ami ya zama wali ne na Allah amma wilaya wanda take amma Eh, wanda ko ya zama komai nasa ya mai da shi yanda Allah ya ce a mayar da abin to wannan ya zama wali hasi shine man tawalla ma- man tawalla da'atallah fi kulli umuri wanda ya jibinci bin Allah a baki ɗaya lamuransa baya wani abu sabawa da abinda Allah yake nema daga gare shi yufajjiruna suna bubbugar da wannan idanun ruwan tabjira bubbugawa ya ƙuduna ha suna jan idan ruwan haisu sha'u duk inda suka so in dan aljanna in ya nuna wa idan ruwa iyona haka za ta yi da ya nuna mata ga inda yake so ta yi in a bene yake karshen saman bene ya nuna mata ta taho inda yake haka za ta taho ikon Allah ta baraka wata ala shi ne nuna haisu sha'u suna janta inda suke so fayyar sa latu mai sauƙi ce la tamtanu alaihi ba ta haduwa gare su warada ya zo a ruwaya annar rajula minhu cewa mutum a cikin yan aljanna yana tafiya a ɗakunansa yana hawa zuwa benayensa karibin yana ɗauke da sanda da yake nuni da shi zuwa ruwa sai ruwan ya gudana tare da shi duk inda ya kewaya a gidaddajinsa bisa ƙasa wadda take madaidaiciya ruwan nan ya bi shi duk inda ya hau ila ala usuri ya zawa mafi daukakar benayensa Ah, tana- tana- suna janta duk inda suka so min manazilihin daga gidan dajinsu yoho na bin nazar يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره sai مستطيرا aka fara ambatan sufofinsu muhimmai shine ce haza bayanu li a'mali wannan bayani ne ga ayyukan bayan Allah nan managarta allati tawjabu biha hadha na'ima wanda suka cancanci wannan ni'ima da shi da ni'imar da take madawwamiya bin nazari abinda ake nufi da bakanta al'ahadu labarin mubtada ne muradu din mubtada ne al'ahadu shine labarin al'ahadu alkawarin da suka yi ai suna cikawa da alkawari wanda Allah ya dora shi gare su tun farko akwai alkawarin da tun farko Allah ya dora wa dan adam kamar cewa dan adam ya bada gaskiya da Allah ya bada gaskiya da duk abin da aka ce ya bada gaskiya da shi yi sallah yi zakka akwai dukiyar yi azumi yi haji in akwai damar hajjin da sauran irin wannan da abu ne wanda daman tun farko Allah ya dora wa dan adam wanda ya ƙi ah, wato ya saba wa alkawarin da ke tsakaninsa da Allah tun sanda Allah ya fidda zuriyar dan adam daga bayan annabi adam an riƙe alkawari a kansu آه، وإذا هذا ربك من بني آدم من زهور من زهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى in sannan ya kunshi wannan hakanan kuma aka tunatar da dan adam akan wannan alkawarin da aiko annabawa da manzanni Ah, shi yasa Allah duk bai ba da gaskiya da annabawa ko ba da gaskiya da ɗaya daga cikin su ko da manzanni ah, ko ɗaya daga cikin su to ya ya ya ɗauko wa kansa wannan alkawarin cewa duk abin da aka ce dinnan yayi to zai yi ko ko wanda suka dora akan kawunansu daga baya kamar irin alkawuran da shehunne suke riko akan muridai Eh, asalin dai a musulunci an ce a ta istighfar asalin a musulunci an ce a ta wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Eh, asalin a musulunci an ce gaba daya ba wata kalma da dan adam ya faɗa ko zai faɗa da take ta kai kamar la ilaha illallah amma ba dora dan adam cewa lalle ga iya kayan da zai ba to amma dan adam ya dora wa kansa cewa yayi alkawari kullun sai yayi istighfari 200 da kaza ko sai yayi haidala 300 ko sai yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaga yayi wa al- yayi alkawari ne tsakaninsa da Allah alkawarin nan ba wai tsakanin tsakanin muridi ne da shehi amma ba wai shehin akewa ba gaba daya ba wai shehin akewa ba Allah akewa shi yasa zaka ga ba wani abu a ciki na ambatan shehi sai ambatan Allah sai ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma fihi zikru shehi aw zikru ghairihi fa uridi li da'il abdi ainu dawai ba ambatan wani shehi a ciki gaba ɗin da zaka wuri na tijaniya ba ne yake dole sai ka faɗi shehu tijani amma dole kai istighfari dole kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dole kai hailala eh, dole kai hailala to ya wanda zai zama ba Allah ko wanda suka zumta tare da Allah shine kamar wannan wa ma ibadi ko kuma tare da bayi ne miki alkawarin zan miki kaza to a cika min salatin kamar sallah wa zakatun ko zakka da umarni da kyakkyawan aiki da ne daga munkari to wannan duk wannan al'adun da zai aujaba kullahu alaihi alkawari ne da Allah ya zauta wa garzalin da wani wannan to duk suna cikawa da wannan gaba daya shi yasa tsaya a cika da bakantar da aka yi wa Allah bi datin a cikin bin Allah daman ba a bakanta a cikin abin da yake ba biyayya sai ga Allah ba mutum nan ya ce ya bakance sai ya ci gurasa yau cin gurasa bai zame musu wajibi ba amma ya ce ya baka ci sai ya istighfari dubu a yau a daren nan to ya zame masa wajibi ya istighfari dubu tunda istighfari biyayya ce ga Allah amma cin gurasa ba biyayya ce ga Allah ba abu ne wanda an halatta in ka ga dama ka iya cin gurasa an ka rayu ba a ɗaya rayuwarka har ka gama baka taɓa cin gurasa ba ba za a tambaye ka me yasa baka ci ba Eh, abu ne wanda yake mubahi amma istighfari wannan ai ana neman dan adam ko yaushe wastaghfirullah wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to a waya hafu na yau suna jin tsoron rana a share bizalika ya yi nuni da wannan ila ana husna baɗinin zuwa cewa yanda zahirinsu yake da kyau to haka ma baɗininsu shine kyan baɗininsu ka zahirin kamar zahirinsu so da akan samu ɗan adam mai yaudar a zahiri ya nuna ya sifantu da komai na sofi na alheri amma baɗininsa ya zama ba haka ba to irin wannan ba zai zo- ba zai sa a ce yana cikin ba abraru ba ba cikin managartar bayan in yana so ya zama cikin managartan baya sai ya kokari baɗinin nasa zuciyar tasa ta zama kamar zahirinsa yadda yake a fili haka ma yake a ɓoyen to ya zama kenan an samu daidaita ya zama mummuni na hakika kenan Ah, suna jin tsoron rana kana sharruhu da tsanance tsanancen wannan rana ai shadaido ai tsanance tsanancen sa min tashaqqu samawati daga tsagewar sama wa yawma tashaqqu sama a wata nasu da kawakib da yadda ake ɗaiɗai da taurari wajen kawakibin tasar wata kare wata kawiru shamsi da yadda ake kitse rana in ga kamar da wata iza shamsu kuwiran wa gairu zalik da wani wannan min al-ahwali daga tsara matuƙa aushe da da tsanance tsanance allati ta kawo fi zalika al-yawm wadda take afuwa a ranar lahira suna jin tsoron wannan rana kana sharruhu mustadira da tsanance tsanancen sa yake mai timanya mun shirin mai yaduwa mai yaduwa to ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا wai da nuna da'am suna ci da abinci alahu bihi tare ko da suna so ala mai ma'anar ma'a ce anan ala anan ma'anarta ma'a tare ko da cewa suna so wannan aya an ce nazalat ta sauka ne fi ali ibn abi dalib cikin sayyidina ali dan abi dalib ga iyalin gidansa wannan ko annahu ajara nafsahu cewa sayyidina ali ya je ya nemi aiki yayi dan a biya shi dare guda don ya bar ruwa ga wasu bishiyoyi na dabino da wadan wani abu daga sha'ir ya kwana yana aikin nan ya karɓi wannan sha'ir ɗin suka niƙe sulusunsa suka mai da shi wani abu da za su ci yuƙalu da wani harira ana kiransa harira wato kamar taliya suka yi kamar taliya da shi na ruduhu yayin da ya gama dahuwa sai ga almajiri ya zo sai suka ba shi abincin gashi ba su ci komai ba sulusul basani sannan kuma aka ɗau sulusi na biyu na wannan shari'ar ɗin da sai da na Ali ya karɓo a matsayin biyansa aikin da ya kwana ne shi ma yayin da ya gama dahuwa sai ga wani maraya ya zo sai suka ɗauka suka ba shi ba su ci komai ba sannan suka yi na uku yayin da dahuwarsa ta cika ya gama dahuwa sai ga wani wanda aka kama aka ribato daga kafirai ya zo shi ma ya bara suka ɗauka suka ba shi yawon zalika suka yi ne a wannan yinin ba su kome ba to shi ne sai aka saukar da wannan ana yabo gare su ana yabo kuma da duk wanda ya koyi da su ko ta kaka irin wannan aiki nasu suna ci da abinci alahu bihi ta ko da cewa suna son abincin ai da'ami ai suna son abincin wa shawatim lahu suna sha'awa suna bukatar abincin kuma ga abincin wanda suke sha'awa ne wani lokacin bukatar abinci ta kan sa mutum ya ci wanda ma ba sha'awar yake ba yunwa an ta kama mutum sai ya ci abincin ma da ba shi yake so ba ehem, tare da cewa ba irinsa yake so ba amma yunwa ehem, yunwa kuwan bai ko Ah, s- suna ci da shi miskinin ga Allah yake almajiri fakirin almajiri wa jiman da wanda yake bara al'amar wanda bai da uba ba asira da wanda yake an kama yayin da Musa da yake yana nufin wanda aka tsare shi dan ana bin sa a wato an tsare shi bisa ah, ana da haƙƙi a kansa to duk suna ɗauka su ciyar da waɗannan إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا wato da aka ce alahu bihi bisa sansa aka ce ai da ai ai abincin wata yi kuma ya zamo alahu billahi suna ciyarwa ne don san Allah akwai mai ciyarwa ba wai don san Allah ba yana son abin amma zai iya ɗauka ya bayar amma don wata manufa ba za mu ba su don ko su a zaɓe mu kuma mu ba su don a zaɓe mu kaga wannan ya bayar da manufa a zaɓe shi ba da Allah ba wannan ta yi samu a zaɓe shi shi kenan iyakar ta kenan amma wannan abin da ya canza zai ga ladan sa a lahira ba tunda ya canne dan a zaɓe shi an zaɓe shi ta yi ma ya zama ya gama ciyarwa kuma a kiza kan nasa sai ne ya sa ya yi asarar duniya da lahira amma su wannan suna ciyarwa ne dan san Allah shi yasa ala kulli hal abin da kai ko dan Allah ba da za a yi tozar eh shi yasa ko da wanda aka ba wa din sun mutunce to Allah yana so Mm, Allah subhanahu wata'ala yana sadaka ciyar ne domin sa to ko da wanda ka ba din ka ciyar din shi ya mutunce ma dan su dole aka sami irin wannan eh wanda ka ciyar din ya mutunce musamman in hali ya sauya daga shi ya koma wani abu a duniya kai kuma da za ka ke ciyar da shi ka koma wani abu ba ka da ikon ciyar da shi sau da yawa aka samu irin wannan amma ko da wannan ta faru in dan Allah aka yi ba komai ta yi wannan duniya shi da ake ganin ko zai tuna abin da aka yi masa a baya yi wani abu ya ƙi amma Allah subhanahu wa ta'ala zai ya yi a lahira ko da anan duniya bai ba dan ya da duniya ba komai ba ce wajensa shi yasa baya ganin ta ta cancanta wajen yin sakayya da wanda suke nasa sai lahira wanda ita ce madawwamiya ah, wanda yake ita ce madawwamiya Ah, inna ma na ɗauka suna faɗa cewa mun na ce da ku ne dan Allah liwajin la dan Allah ne ɗaya da sabari dan neman lada wajen Allah la yugurin ku da za'a wala shukura ba mu muku bane don ku mana sakayya da wani abu ba mu muku bane don ku gode mana ya don ba mu muku bane don ku gode mana shukura Ah, wato godiya shukura din masdari ne fi illatul id'al wannan ya nuna dalilin ciyarwar tasu ciyarwar tasu ba don koyo ba ne don neman yardar Allah don neman ladan Allah ne Ah, wa haka kalmomin zalika wannan magana da su- da aka faɗa buɗe baki suka yi suka faɗa wato sun faɗa ne bin sanin maɓali au alimahu lahu min ko ala saka ne da gare su wato sun faɗa ne kenan bin sanin hali fasna alayhi bihi shi yasa Allah ya go gare su da shi to kauna ne zan ci duka guda biyu Ah, rajaha sa'id ibn jubair ko mujahid as-sani sai ibn jubair ɗaya daga cikin gaggan tabi'ai wanda suna suke cewa gaba da cikin tabi'ai ɗaya ba kamar sa Ah, da kuma mujahidu shi ma dai ɗaya daga cikin gargar tabi'ai masana a fannin tafsiri to sun ja da nabi asani a zance na biyu cewa ba wai buɗe baki suka yi suka faɗa ba amma halin su ne yake nuna abin da yake zuciyarsu inna na hafa إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Ah, inna na hafa suke faɗa haƙiƙa mu muna jin tsoron yawan rana a musa mai tsanani taklawar dofi da safe suke mutuka a cikin suke koma mutuk aikar yahan nazari ai wanda take aikar yahan nazari manzari marar abin kin makallarsa madubarsa ni shi da tilar tsananinsa muna jin tsoron wannan ne rabbi daga wajen ubangiji muna jin tsoron ubangiji ya fishe mu ba wato muna ƙauna ubangiji ya fishe mu ranar da wannan rana za ta yi ban ƙarira mai tsanani shadida mai tsanani fi zalika a cikin wannan
عقبهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا roƙahun la wani sarar wata ala sai ya kare su sharar zalika ne daga sharar wannan rana a wato wani sarar wata ala ya kare su daga sharar wannan ranar abin kin wannan rana wani tsari ya tare su da narrata ni'imomi wasu rora da farin ciki a ɗan wato ma'ana tara tasu ya ba su kiɓa husnan kyau wa'ira akan da haske biyu biyu a sakonsu wasu rora da farin ciki
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا Ah, wato a nan shi sa ya kawo wani hadisi na wani hadisi suna magana akan safar amma daga baya hadisin da ya kawo wanda shi yana da dogara wa kabarani wa kabarani ya rawaito an ansul malik daga ansul malik radiyallahu anhu Allah ya kara da ya shi kara ya ce kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man laqama akahu hukumata hulwata wanda ya ba dan uwansa ko da noma ɗaya ne mai daɗi sarrafa Allah an murata mu dufe wa jami Allah ya kare shi daga ɗacin tsayuwa a ranar alkiyama a wanda zai ubangiji ya rusa kai da ma sababu da sababin juriyar da suka bisa rihim anil ma'asiyah da juriyar da suka yi daga sabon Allah ayyuka tafi ina suka bar aikata ta wata za a da ta haka nan sun jure bisa ayyukan ne bi fi ina ta aikata ayyukan ne wa alal masiyati sun dole daga sabon Allah bil istirja'a wa alal musibati ba masiyati ba wa alal musibati gyara ne wa alal musibati sun dole ya fasa musiba bil istirja'a da kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa bil shakwa da rashin kai kara fa san sun salasa ga raba raba hakuri uku ne bari ma yadda malamai suke faɗa ai har huɗu har huɗu akwai haƙuri duniya mutum ya dure bisa bin Allah subhanahu wa ta'ala akwai duniya mutum ya dure kai ya saban saban Allah abu ne mai daɗi a zuci abu ne wanda zuciya take kira zuwa gare shi in ba wanda ya dure ba ba wanda zai iya bari amma ya zama ya dure din ya bari sannan kuma akwai haƙuri bisa saukar musiba bisa saukar musiba to akwai na hudun da bai shi bai fada ba shine haƙuri bisa cutar halitta domin idan mutum diye wa'annan ya zama ya kai idan diye wannan ya zama ya kai to kuma sai a jarrabe shi da na ƙarshen shine na hudu shine ya zama halitta su tsangwame shi su tsangwame shi cewa ai gaba ɗaya ma duk abin da yake ba dan Allah ba ne gaba ɗaya ma ai kaza ga da bai iya kaza ba ai baya kaza baya kaza wanda wannan ya fi kowanne tashin hankali to amma in ya jure din ya duba cewa halittar nan ba su ne za su fishe shi ba Allah ne zai fishe shi kuma duk wata shaida da ake bukata ai shaida ta Allah ita ce babba yawa halitta don sun gamu suna cewa ba kai daidai ba amma kai iyaka kokarinka kokari kake iyaka himmarka kokari kake ka kai daidai wajen Allah to kana ganin kana kokari ka aikata abin da yake shine daidai wajen Allah amma halitta kullum suna aibata ka ai baka iya ba ai ne yake ai kaza yake ai kaza yake to ka haƙura da duban shaidar Allah me ya fi ba girma a wajen shaida kullum shi a kawar shahada kulillah shahidun bayani wa bainakum wa kafa billahi shahida in kai abu dan Allah kai abu iyaka gaskiyarka hakura da shaidar Allah dan bayan sun da Allah ba ki iya ba ai ba daidai yake ba dale su dale su ba inda wannan shaidar ta su za ta kai wannan ta Allah ka dogara da ita to فصار الثور الثلاثة في سعر أقول أكل وأنا أتصور أن الثور على الثور أن المعصية أمن يسأل تفسير مدلال الدين المهلي يتكي تأسى بيان فأقول كل ذلك سأل على أن رصد دون القسمين الآخرين domin haka ɗin zai nazarta ragowar rabon guda biyu kuma sauran alin ma'asiya wanda ya haƙura ya bari sabon Allah fa kana rama ta ya ƙorar da biyayya ga Allah walam yushki maula bai kai karar ubangiji ba bai kai karar ubangiji ba shi da yawa in yin haƙuri bisa musiba kamar kai karar allah allah ya za ka yi min kaza ga kai karar allah wanda kai karar allah abu ne mara kyau masana allah suna faɗar ba irin mamunan kai karar allah ya kai karar allah da bayan allah ka ringa faɗa wa bayi yau allah bai hore min kaza ba yau allah bai hore min kaza ba to su ne za su Allah ya mako ai dama dama ma ka koma ga Allah ka faɗa masa amma kowanne ɗin sai da cikakken ladabi kamar haka ka kai ka ringa kaiwa bukatun ka gaban Allah ba kana nuna bai biya ma ba nisa bai biya ma ba kuma bai me yasa bai biya ma ba a ka je da ladabi ka nuna masa yayi ma kaza yayi ma kaza yayi ma kaza to amma ga wani abu ma da yake dan damun ka a zuciya a matsayin ka na mutum kana ganin tunda yayi ma wa'ancan din ma wannan din ma ai zai ma domin wannan din ma zai ma shi yasa wannan shine babban ladabi na addu'a babban ladabi na addu'a kare zamo tunda duk bukata ka ta dame ka to ita kake dauka kawai ka je gaban Allah duk sauran ni'imomin da Allah ya yi ma ba za ka je da su gaban Allah ba ba za ka Allah kai mun kaza mai kyau na gode ba Allah ka bani ido na tashi da idanu na mutane da yawa ba kafi Allah ka bani je Allah ka bani gani Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza a sai dai mutum kawai ya je Allah Allah ba kai mun kaza ba Allah ba kai maka to duk abin da ya ma ka faɗa me yasa sai abin da bai ma ba za ka faɗa in ka ga kai ƙara ubangiji kenan kai ƙara ubangiji kenan to
muttaki'ina fiya ala al-ara'ik ya saka musu da jannatin aljanna ai udhuluha udhuluha da yake an shigar da su ita waharira ya saka musu da tufafin alhariri ulbisu da yake an sanya musu wannan tufafin na alhariri domin take ina fiha متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا muttaqina fiha halin kasancewa su suna masu dogara a cikin aljanna ne suna masu dogara a cikin aljanna muttaqina din hali hali ne min marfu'in ruha al muqaddar daga marfu'in ruha wannan wawu wanda yake labiya fa'ili ne yayin to wanda ya ruha din an kaddara shi ne ba wai ya zo a nassin qur'ani ba a- abun kaddarawa ne suna masu dogara a cikin aljanna al-ra'iki akan gadaje akan gadaje asuru ah, wato gadaje asuri asuri sururi ah, ba wadin asururi wata misali na samu ba sururi ba ne sururi ne gadaje fil hijabi wanda suke tare da gidan sauro gadon da yake tare da gidan sauro ah, shine ake kira arikatu bukradin jam'insa shine ara'iku arikatu guda daya gado mai mai gidan sauro wato wanda yake an rufe shi da gidan sauro an ƙayata shi a masa labi to shine arikatu jam'in ara'iku la yaruna fiya shamsu ba sa samun rana a ciki ba sa ganin rana a ciki la jiduna ba sa samun halu sani to hali ne na biyu ita mutake na hali ne wanda yake yazo mutane la yaruna ko hali ne wanda yake yazo jumla a wa mawri alhali تجيء جملة فجاء زيد وهو نار الخلاف كما أنك لا إذا كان الإنسان مفرد إذا أشي غير غير رائنا غير رائنا فيها شمس yasa jumla da yake ta zo hali tana da mahalli al'irabi domin yadda malamai suke faɗa duk jumla da za a iya tawilinta da mufradi to zai zama tana da mahalli al'irabi amma jumla da za ta karɓa tawilinta da mufradi ba ta wanda ita ce ba ta da mahalli al'irabi kuma ita wannan aglabi ne lajibin ba sa samun halin sami to hali ce ta biyu ba sa samun rana a cikin ta balle har ta dame su da zafinta wala zan harira ba sa samun kuma tsananin sanyi balle har ya sa su ringa makyarkata irin ta sanyi Na ba wannan a cikin aljanna ai la harra wala barda ai ba zafi ba sanyi wakila an zan hariru a kama wasu malaman tafsirin suka ce zan hariru abinda ake nufi da shi wata a wata ake nufi muhimmiyar mutum aljanna koyaushe akwai haske a cikinta in gane shamsu wala kamar ba tare da rana ba ba tare da wata ba ba wata ba rana amma kuma da haske yana nan koyaushe a ciki wadaniyatan ودانية عليهم ظلالها وذللت قلوبها تذليلا wadaniyatan alaihim zilalu qaribatan wato inuwar a bishiyoyin aljanna da 'ya'yan bishiyoyin ma kusa suke da 'yan aljanna shi wannan wato karibatan a kusa take alfu ala mahalli la yarawna haɗafin ne akan mahallin la yarawna ai gaira ra'ina wa daniyata ai ba masu ganin rana ba kuma wanda inuwar ta bishiyoyinta take masu karkata gare su tana kusa da su wazo ne na ƙurfa ta zira shi yasa aljanna ba inuwa irin ta giginya ko ta menene ake cewa in inuwa ce wanda sai na nesa ke sa a aljanna a inuwa a aljanna inuwa ce da take kusa da su ba inuwa ba ce da ta yi wani waje can ga ni gindinta suna zaune a cikin rana amma ita ta yi wani waje can ba inuwa giginya ba ce inuwa ce wadda take a kusa a wazo da kurufa an kusa ta 'ya'yan itatuwanta da ake iya tsinka wato ake ɗasassu ta zilila kusatawa udiniyar simaruha an kusa ta 'ya'yan itatuwan aljanna ta yana bin halƙa'imu wal ƙa'idu wal muqadu wanda yake a tsaye zai iya tsinka wanda yake a zaune ma zai iya tsinka kai wanda yake a kwance ma yana daga kwancen zai tsinka ba sai ya daga ya zauna ba ko ya miƙe tsaye ba kamar 'ya'yan itatuwa na duniya ba wanda wani ma sai an hau da kyar wani ma sai an hau da kyar wani ma garin hawan ya zai mu 'ya'yan itatuwa ne yake karewa ko abin da ya kama da haka to eh, 'ya'yan itatuwan aljanna ba- ba sa bukatar sai an hau dan a ɗebo kana bukata sai reshe ya- ya karkato gare ka yadda duk yadda kake za ka iya cirar 'ya'yan itatuwar ka yi amfani da su ko da a kwance kake za ka iya cira don ka yi amfani da su wani ɗafa ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويقف عليه أنا كبير أن أذن هذا من نتبع النصف المشاري wannan yana daga jumlar bayanin siffar guraren da suke sha wa buniyar fi'lu lil majhuli kuna an gina fi'ilin ga majhuli anan ba a faɗi wayar doko alaihim ba li'anna al-maqsud dan a can an ce nan gaba za a ce wayar doko alaihim wildan mukhalladuna wanda za a gina fi'ilin ga fa'ilin amma anan aka gina fi'ilin ga maf'uli me ya kawo haka li'anna al-maqsuda domin manufa murafi bihim bayanin abin da ake kewayen da shi ba wai wanda yake kewayen ba a nan muhimmin abu shine me ake kewaya musu da shi la bayanin ɗafi ba bayanin wanda yake musu kewayen da haka ba bayanin ɗafi wanda yake yin kewayen su ne yaran da za a bata nan gaba da ya gauri him ya ce fara wani ba rufa na rufa na rufa na rufa wala ma kana maksud min ha bayan wasbi wala ma kana maksud min ha bayana bayana din shi da labarin karin ko wala ma kana maksud min ha bayana wasbi dahi yayin da abin da ake nufi da ita aya ta gaba shine ai bayanin siffar wanda yake kewayen badahu lil fa'il shi yasa an kuma sai aka kawo shi ga fa'il shi yasa ni wannan bincike ne na balaga duk bincike ne na balaga ko da yake suna nan a yanzu musamman a yanzu suna ganin kamata ya yi musu daga balagar a mayar da nahawa domin kuma wajen bangare ne na nahawa ko akwai wasu gargar malamai a yanzu da ɗan zamanin da wuce kaɗan sai ganin duk irin wannan bayanan ita balaga kamar ta ciro su ne daga nahawun ta'ala ta yafa ta mai da suna ta amma asalin kyansu a ce an basu a ilimin nahawa to ana ana kewayo a kansu bi aniyatin fiha a cikin aljanna bi aniyatin da korai min firatin korai da suke na azurfawa a kwarin da kofuna a kadamun bilawar abin sha wanda ba shi da marike kanar kawarira da ta kasance tangara kawarira min firatin tangare wanda aka yi da azurfa ai an ha min firatin ai na azurfa ne yura ba dinu ha min zahiri ana ganin abin da yake ciki daga waje daga baya in ka daga ka duba haka sai ka ga duk abin da yake ciki shi yasa kenan wannan ƙara kwantar da hankali ne kai zama akwai wani abu gwiba gwiba ko abin da ya kamata haka to babu dan da akwai da ka gani dan da akwai da ka gani da duk abin da yake cikin kana gani sabanin wasu da ake na duniya wanda sai kana sha ka ji wani abu a bakin ka ko ka ji wani kwaro ya ya ashe akwai kwaro a kasan duk da baka gani ba to irin kofuna na aljanna da ka ka abin da ake amfani da shi wajen sha din ba haka suke ba kana dagawa za ka ga abin gaba daya tun daga saman sa har ƙasa saboda abin da yake ciki baya buya daga waje wa kwari kare kwari na kwari na min firati ai an ha min firati lura ba din nan zai ya ka zuza da kamar kaskon kar kamar tangar kaddar ruha da yake su masu kewayen sun gwagwada takaduna gwagwadawa ala kadarin ruwar sharibina ala kadarin rayyi sharibina alaƙar da rayin sharibi na bisa gwagwaron yadda masu shan za su ƙoshi shi yasa ba abin sha bane da za ka sha ka ce sai an ƙara ba abin sha bane wanda za ka sha ka rage wanda ta yi nan gaban aji ka ɗauka ka sha kai kai kai kyamace shi kai kyamarsa abin sha ne wanda daidai da abin bukata ka za a baka daidai bukata ka za a baka ka gama sha ka ya gama isar ka ba ka bukata kuma ba zar ba ragewa kai ba ba ragewa kai ba min gani zalatu wala nafsi ba ƙari ba rage ba ƙari ba rage zalika ala sharabi irin wannan ya fi daɗi a cikin abin sha wato aifar su shuru min in kulle dole abin kofunan da ba su da mariki sha daga rasu yana da sauƙi ta ko ina kula ta da idarati ba a bukatar sai an kewa wato wanda yake kaskon ƙararwa wa ƙalin abbasu ƙalin abbasu ya ce laysa fi dunya shay'un mimma fi jannati illa al-aswaq da abin da ke aljanna a nan duniya ba irin sa sai dai gara suna kawai irin da zai fi jannati ashrafu wa ala dan wanda yake cikin aljanna ya fi ɗaukaka ya fi ɗaukaka wa alam ka sani an qurra as-sawata cewa makarantar nan guda bakwai nafi'u alam kasirin abu abdul alam amir asim hamzatu tisa'i ya ta da kalimata ne a wani kalmomi da gani kawariran kawariran min firwat wato ala hamsu marata sun tafi bisa darajoji biyar ihdahuma ɗaya ihdaha ɗaya daga cikin darajojin guda biyar ta bayin humana kawariran kawariran min firwat da kawariran na farko da kawariran na biyu da a karanta da faɗuwa wani kafa alaihi ma bil alifi lisaniya ya bil alifi in kuma za a yi kafi a kansu a yi kafi da alifi kanan kawarira ko kuma a wariran ne wakafin ya kama ka ga wakafin irin rani shi ma dai sai kai wakafin da alifi ƙarin ƙawarira ƙawarira ka- to ta farko kenan matsayi na farko kenan asali matsayi na biyu a rabta nuni ma ba da makarfi alaihi ma bil'afi shi ne gaba ɗaya ya zama ba a mista nuni ba kuma in ma wakafi ya kama ba za a sa alifi ba ƙarin ƙawarira ƙawarira ƙawarira ya zama ba alifi kenan shi ne matsayi na biyu asalisa na uku a rabta nuni ma ya zama mista nuni fa ولو كان يبقى الألف أما هو موقع في إقامة الألف كان قوارير قوارير من فعلة أما هو في إقامة سكت قال قوارير وقوارير النبي سكت قوارير من فعلة هذا ما يوقع في كلام الألف لذا شو أبقى التنوين في أبقى التنوين ما وأبقى لك يا أخي تكلم لك أصل الزاري tunda asalin tsari abin da ake wakafi da alifi shine abin da yake munawwani mansubi ko وكيف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يعترف تقول أمر قد أراك زيدا وهالد ساد الغداة سيدا نا نا أهليكو أمها تو الرابعة تهدو الرابعة تهدو التنوين الأول التنوين اللي نفرقه وقف عليه بالألف da ya yi musu wakafi da alifi wa salimu bin tarmini wala wakafi da alifi wanda shi ne kamar kira a asimi ko kana kawarira kawarira min firratu kawarira min firratu kuma ko kafi ne kama kawarira za a ce wasali sun ta biyar ta biyar to a rabu tarmini ma shi ne kuma duk ba tarmini a kansu wani fara da wani da alifi wa ala salimu duniya wato a wakafi bisa na farkon da alifi na biyu kuma a wakafi ba alifi a ce kanin kawarira kawarira min firata amma za a wakafi sai a ce kanin kawarira kawarira min firata ko wakafi ya kama a kan na biyu sai a wakafin ba alifi kanin kawarira kawarira kaddar ruha da suka warware su ta kadira warwarewa wayan koyi tsawon ويسقون بها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ana shayar da 'yan aljanna ka asan gidauniya a cikin aljanna kana mizajuha a ai hawa giya wadda take a cikin eh, ah, wato kan- ah, take cikin gidauniya kana mizajuha da abin cuɗanya wata ya zamo zanjabila wato kamar zanjabila kamar citta ne ainihin fiha shi zanjabila din sunan idanun ruwa ne a aljanna aka sa wa idan ruwan sunan abin da ake kira citta a aina idanun ruwa ne badalu min zanjabila badali ne daga zanjabila fiha a cikin عينا aljanna بها تسمى سلسبيلا idan ruwa ne a cikin aljanna da ake kiranta salsabila yani anna ma a haka zanjabili yana nufin ruwanta kamar citta ne wajen tashin ƙarfi allazi tastalizzu bihi al-arab wanda larabawa suke jin daɗin shansa sahal masabi fil halqi mai sauƙin tafiya a makogoro yana da sauƙi wajen haɗiya to ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا yara wanda suke abin dawamarwa da siffar yara la shi nuna ba sa girma balle har a ce sun yi furfura suna kewaye ga yan aljanna idan ka gani yaran nan har siftamu sai ka ɗauke su sai ka zace su limus ne don kyansu wancan sharin filin nan da yadda suke yaɗuwa a cikin yin hidima ga yan aljanna sai ka zace su lu'ulu'a lu'lu'i ne mansura wanda yake abin yaɗawa min sulkihi daga zirinsa ko daga zaren da aka shirya auninsa da fiye ko daga kwasfarsa wa huwa asal min fi ghairi zalik ya fi kyau a wannan halin fiye da a ce yana wani hali daban وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا wai كبيرا za a ta sanma idan kai duba a cikin aljanna ba abin da za ka gani ai ai wajattar ru'yata min wujidati wujidati ru'yatu min kafin jannati aka samu gani daga gare ka a cikin aljanna to ra'aita sai ka gani iman jawabu idza wannan ra'aita din shine jawabin idza ta farko idza din shar'iyya ce shar'in ta shine ra'aita jawabin kuma ra'aita na biyu Eh, idan kai duba a cikin aljanna sai ka ga ni'ima ni'ima la yusufu da rahuce asfanta wa mulkan kabira da mulki mai girma wasi'a mai yalwa la wata lahu da ba shi da iyaka na nuru'in Ali- na nuru'in Allah ya samu na cikin aljanna Allah ya sanya mu na cikin aljanna barka da sallallahu alaihi wasallam الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وغلق على الخاتم لما سبق